بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na tara ga watan zulƙada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 17 ga watan biyar miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidai littafi ne na babban malami muhammad ibn salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka an fahimta ko bayan hutu da muka tafi na azumin ramadan mun tsaya a daidai wajejen fatawoyin da malamai suke bayarwa game da abin da ya shafi 'ya'ya da iyayensu akan wasu muhimman matsaloli da suka shafi rayuwar 'ya'ya ɗin kusan tambaya ta ƙarshe-ƙarshe shin mutum zai yi wa iyayensa biyayya in suka ce lalle sai ya auri wata mace da baya so wannan shine kusan mun tattauna maganganun malamai game da wannan idan baban mutum ko babar mutum ta neme shi da sai ya auri yar kawarta ko yar abokinsa ko yar amminsa misali shi kuma baya so suka kuma yi masa barazana cewa in har bai aure ta ba za su yi fushi da shi to anan sai aka ce fala yalzamuhu da'atuhuma anan ba lalle bane sai yayi wa iyayensa da'a mun karanta maganar ibnu muflih al-hanbali inda yake cewa iyaye ba su da ikon su tirsasa wa ɗansu auren dole ya auri wadda baya so haka a sheikh taqiyuddin rahimahullah ibnu taymiyyah shi ma yake cewa laisa li ahadil abawaini an yulzimal walada bi nikahi man la yuridu iyaye ba su da haƙƙin a yi musu biyayya a lokacin da suka tilasta wa ɗansu ya auri matar da baya so idan kuma yake auren bai zama mai saba wa iyaye ba a nan gurin na fatan gane haka mun karanta maganar a sheikh bin baz inda yake cewa azzawaju labudda fihi minar ragaba gaskiya aure labudda a samu matar nan kana santa labudda a samu soyayya da kwaɗayi game da ma'aurata kana kwaɗayin ka aure ta tana kwaɗayin haka domin ai akan haka aka gina aure Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma an gane ko to idan ya zama matar da ake so ka aura din bata dace da kai ba ko baka santa ba lazimi ba ne kai wa iyayenka biyayya wajen aurenta domin wannan wani al'amari ne da ya shafe ka an gane ko kuma kai ka fi sanin kanka la'alla irin matar da kake ganin in ka aure ta ita ce irin matar da kake so kuma ita ce za ta ainihin wato baka natsuwa irin ta aure ka daina hange-hange da kalle-kallen matan mutane la'alla su iyayen ba san wannan ba kai ka fi sanin kanka da aka sai a bakka ka zaɓi wadda kake so da aka baya halatta ga iyaye su tilasta wa ɗansu ya auri wata mace da baya so wannan bai halatta gare su Allah ta'ala ya wajabta musu su zamanto masu al'insaf iyaye an wajabta musu su masu zama masu adalci wannan babu adalci ya ce bai so ya ɗan yi kwane-kwane har ya fito ƙarara ya ce baya so to sai ku yi masa adalci kar a tilasta shi a ruwar da ba ita yake so ba falaisa lahuma ijbaruka ala ma yadurruk kenan iyaye ba su da yancin su tilasta maka kai abin da zai cutar da kai an gane ko to wannan duk mun karanta wannan a kusan a darasin da ya gabata mun karanta wata tambaya da ake aka tambayi malamai cewa shin ɗa zai yi wa iyayensa biyayya idan suka ƙiyarda da matar da shi kuma yake so can sun ce ga wadda zai aura ya ce baya so an ce ba su da yanci su kyale shi to a nan kuma suna da yancin shi ya nemo matar da zai aura su ce su kuma ba zai aure ta ba sa santa to wannan kaga kaman wato muƙabilin wancan zancen ne na ɗazu to sai ana aka ce idan ya zamto rashin dacewar ɗan da ita wannan yarinyar da ya lalubo ya ce yana so kuma suna da saboda wani sababi cikin sababba na shari'a kamar ta zamto ta yi ƙaunin suna yar gidan waya yar gidan wancan ce duk an santa a unguwa ko an santa a eriyar ba ta da kirki ba ta da nagarta ko na sisin kwabo in suka kyale shi ya aure ta zai yi annadamu alama fata su ma haka domin ta yi ƙaurin suna wajen rashin kirki an fahimta ko ko kuma ainihin wato naƙasi jamaliha ƙarancin kyanta ko ƙarancin hasab wato darajarta da nasabarta to a nan idan ya zamto iyaye a fayajibu alal ibnu kai can maganar idan ya zamto tana ta yi ƙaurin suna da rashin kirki to a nan wajibi ne akan ɗaye wa iyayensa biyayya wajibi ne ɗaye wa iyayensa biyayya li'annahu sayuqdimu ala amrin fihi sharrun lahu domin ya sa gaba yana so yayi wani abu da zai zama masa sharri ba zai zama masa alkhairi ba kuma wannan sharrin ba shi kadai zai shafa ba su ma zai shafe su to a irin wannan lokacin to kaga wajibi ne wa iyayensa biyayya wajen fasa aure da kuma janye auren wannan mata ko wannan yarinya wadda take bata da kirki bata da mutunci amma in ya zamto dalilin da yasa suka ce ba zai aure ta ba ba dalili bane irin na shari'a ba wani sababi bane cikin sabubban shari'a ba kaurin suna ta ba an gane ko kawai dai bata da kyau sosai ko ba yar wasu manyan mutane bace bace ko ba ta yi karatun zamani mai yawa ba misali su kuma gidansu 'yan biro da takarda ne to fallazi ya zaharu annahu la yajibu alaihi da'atuhuma abinda ke bayyana anan da ba wajibi bane wa iyayensa biyayya domin dalilin da suka kawo na karya aure can ba dalili bane na shari'a faktiyaru zauja dan haka zabar matar da mutum zai aura min haƙƙil ibina haƙƙi ne na ɗa walaisa min haƙƙi walidai ba haƙƙin iyayensa ba ne wannan mun karanta fatawa ta wato allajina su ma sun yi magana game da wannan wannan matsala ɗin sannan mun karanta wata tambayar ita ma ummuhu tamna'uhu min az-zawaji bi zawjatin thaniya babarsa tace ba zai ƙara aure ba yana da mace sai yake so ya ƙaro mace ta biyu sai babarsa ta ce bata yadda ba to shin zai yi wa mahaifiyarsa biyayya ya fasa auro wannan mace ta biyu ko kuma hukuncin irin wanda muka gabatar ne to anan aka ce ya kamata ɗa kada ya fusata mahaifiyarsa kada kuma ya yi aure alhalin ba ta so sai dai in ya kasance yana da bukatar ƙarin auren kuma bukata mai tsanani wanda wannan abu ne wanda ya shafe shi ba zai iya fitowa ya mata bayani ba matarsa guda ɗaya tana iya toshe ko tana iya kange iya inda take kange amma ba duka ba sai yake so ya auro wadda za ta sake rufe masa wani ɓangaren yana da bukata matsananciya na ya ƙara auren kuma addininsa zai iya cutuwa in bai ƙara auren nan ba zai iya shiga wani hali na taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewa an gane ko to a nan fala yuɗi'u ummahu ba zai wa babarsa biyayya ba wala ya hiƙu laha hijirhu aw man'uhu kuma ba ta da haƙƙin ta yi gaba da shi ko ta ƙaurace masa ba ta da haƙƙin ta ce ta hana shi kawai dai abin da za ta yi masa nasiha in ta tabbatar yana da iko da ƙarfin da zai iya riƙe mata biyu ta yi masa nasiha da wa'azin ya adalci tsakanin iyalinsa idan iyaye uwa da uba ko ɗaya daga cikinsu suka nemi ɗa ya zauna tare da su a gari a gari gari guda shin lalle ne ɗa sai ya yi haka suka ce su ba sa son ya tafi ko'ina lalle sai dai ya zauna su ci gaba da rayuwa a gari guda ba sa son ya tashi daga nan ya koma wani garin to wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a sani zama da iyaye ko da babu wata bukata da suke da ita ta financial bukata ta kudi da suke so ya tsaya tare da su don ya dinga biya musu wannan bukatar ko da babu wata larura maddi ta kudi wadda za ta sa ya rabu da su sannan babu ta'attulun li asbabi ma'ishatihima kuma ya zamanto babu wani wato wofuntarwa ga wani sababi cikin abin da za su rayu ma'ana tafiyar tasa ba zai tozartar da su ba abin da ya saba yi na bukatunsu na yau da kullum wanda yake ɗauka tafiyar ba za ta sa wannan abin ya tsaya ba to fa inna mujarradal musahabati lahuma wal qurb minhuma wa inasihima bi huduril waladi a bi shakhsihi madalabun shar'iyyun mu'tabar ko da duk ba shi da ba su da wannan matsalar to zaman sa tare da iyayensa kusa da su da ɗauke musu kewa da zama tare da su wannan abu ne wanda shari'a tana bukatarsa kuma tana neman ɗaye haka kuma wannan abin lura ne asali akan haka shine abinda abdullahi bin amr ya ruwaito wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ji'tu ubayi uka alal hijra wa taraktu abawayya yabkiyani fa qala sallallahu alaihi wasallam irji fa adhikhuma kama abkaitahuma wani mutum ya zo yace amma kin Allah na zo don ne maka mubaya'a akan zan yi hijira tare da kai amma fa iyayena ba sa so na bar su suna kuka manzala ya ce a a koma kamar yadda ka sa su kuka ka sa su dariya to duk mun karanta wannan kusan a darasin da ya gabata kamar muraji'a nake mana dan musamman kamar da zamu dora da haka kan gabar da zamu tashi a yau qala al muallif rahimahullahu ta'ala walidatuhu tadlubu minhu tarka amalihi fi madinatin ukhra ina hukuncin mutumin da mahaifiyarsa ta ce lalle sai ya ajiye aiki da yake yi a wani garin daban ba ta so ya bar garin kano in ma aikin ne to a kano take so ya yi aikin ba ta yadda ya je Legas ba ko ya tafi abuja ko a tura shi a nambara ko bayelsa ko ainihin inugu ko kuma kebbi bata yadda ba ta ce ita lalle lalle tana neman ya ajiye aiki ya dawo gari ya ƙulu su'al ko asa'il mai tambaya yana cewa liwali da tol ya ce ina da mahaifiya ta ɗulubu minni an arja ilar riyab ta nemi lalle in dawo da neman abincina in dawo da aikina zuwa garin riyab wa a turukul amala fil kharij in ajiye aikina da nake yi a can wajen riyab in dawo in ci gaba da aiki da kwadagona a cikin garin riyab li'an akuna bi janibiha da'iman tana so in zama ina kusa da ita ko da yaushe da haka in na fita daga garin riyab ba kullun za ta ganda ba wala ufariqaha ba ta so in rabu da ita li'anna kathiran ma turaddidu annaha marida saboda tana yawan rashin lafiya wa taksha an tamuta tana tsoron kar ta mutu wala akuna mawjudan ladaiha ya zamanto bana nan fa yaghdabu Allahu alayya Allah ya yi fushi da ni wa hiya tabki da'iman kuma kullun kuka take lalle sai na ajiye aiki na dawo tana yawan rashin lafiya kuma tana tsoron kar mutuwa ta zo mata bana kusa kuma ya zamto ta na bata mata na saba umarninta Allah ya fushi da ni da kullun da naje wajenta sai ta fashe min da kuka lalle in ajiye aiki in dawo garin Riyadh da aiki wato ardiquni bi buka'iha kukanta yana hana ni bacci sai ta hana ni bacci da wannan kuka nata wa ilhahiha bi an a'uda da nace wadda take yi lalle in dawo cikin garin Riyadh wa akuna bi janibiha in zama a kusa da ita ragama annani dalabtu minha duk da cewa na nemi alfarmata an tuqima ma'i fil kharij can inda nake din a wajen Riyadh din in dauke ta mu tafi mu zauna tare da ita a can farafadat tsohuwa ta ce ita taki mata yadda ba an gane ko yawwa ta ce sai ya ajiye aiki ya dawo riyad ya zauna tare da ita ya nemi alfarmata ita din to tunda tana so ya zama kusa da ita to ya dauke ta ya tafi da ita can gurin da yake aiki din kaga ko da yaushe suna tare nan ma wannan tayin da ya mata bata karba ba aftuni asabakumullah na shiga tsaka mai wuya ina neman ku bani fatawa asabakumullah Allah ya saka muku wa jazakum wato Allah ya ba ku lada wa jazakumullahu anni khairal jaza Allah ya saka muku alkhairi game da fatawar da za ku bani aljawab ga amsar da aka bashi birrul walidaini wajibun alal walad bin iyaye fa akan da fa ba shi da zabi wajibi ne da ba shi da wani excuse ba shi da wani zaɓi wajibi ne ya yi wa iyayensa biyayya wa huwa ta'atuhuma fil ma'ruf shine yi wa iyayensa biyayya cikin abin da yake mai kyau ne a shari'a wa maddu yadil auni bil ata kuma ya dinga zamtowa mai dogon hannu na yin kyauta gare su ba wai ya dinga zama tare da su kawai shi ake bukata ba ana son ta hanyar abin da ya shafi abin aljihu ya zamto mai miƙawa mai dogon hannu yana yawan miƙawa yana yawan kashe wato bukatunsu yana yawan biya musu bukata wal ihsanu ilayhima da kuma kyautata musu mahama amkana duk yanda zai iya watalyinul kalam lahuma da yin magana mai taushi gare su wata ɗiyibuhu da yin magana da daɗa gare su wannan ɗa ba shi da zaɓi wajen mu'amalanta iyayensa dole ya haka dole ya musu biyayya cikin abin da bai saba wa shari'a ba dole ya zamto yana miƙa abin da yake iya mallaka sabida ainihin wato baya son ya gansu cikin damuwa baya son ya gansu cikin kunci baya son ya gansu cikin takura yana son ya gansu cikin walwala wannan wajibi ne ɗa ya zamanto yana son haka game da iyayensa kar ya zama to ga abun a aljihunsa yana da shi su kuma suna cikin mawuyacin hali ga rayuwa yana yi mai kyau da shi da iyalansa iyayensa suna cikin mawuyacin hali wannan in ɗaya haka bai zama ɗa na gari ba bai zama ɗan ƙwarai ba kuma bai zama mai biyayya ga iyayensa ba sannan ya yi musu ihsani iyayen da zai iya sannan ya zamto mai yin magana mai taushi gare su kuma magana mai daɗi kama an na ɗalabar rizki to wannan kaga wajibi ne ga ɗaya haka kamar yadda kuma a hannu guda neman arziki neman abin da mutum zai tsare mutuncinsa wasa'a fihi da fafutuka wajen neman arziki wa kasba alqut da neman abinci wajibin shi ma wajibi ne to wajibai guda biyu sun haɗu yi wa iyaye biyayya wajibi ne neman abinci wajibi ne yanzu ga mahaifiyarsa ya fita neman abinci ta ce sai dai ya nemi abinci a garin ki fito to zan ɗauke ki in tafi da ke can garin da nake neman abinci ta ce ba za ta ba sai dai shi ya baro aikinsa ko neman abincin ya dawo da shi nan cikin gari to yi musu biyayya wajibi ne neman abinci kuma shi ma wajibi ne aizan fa ala haza akan haka in tayassara naqalu amaluk in tayassara naqalu amalik idan zai iya yiwuwa ka ɗauko aikin nan naka muwakkatan na ɗan wani lokaci ilar riyad zuwa riyad litakuna bi janibi walidatika dan ka zama kana kusa da mahaifiyarka fa haza ahsan wannan shi yafi kyau wannan shine yafi kyau idan zai iya yiwa ba ma'aikacin gwamnati kuma ko aikin gwamnati kake in zai iya yiwa ka nemi posting a yo posting ɗinka daga can zuwa garin da mahaifiyarka take to zai fi kyau haka idan ku kai mai zaman kanka ne sana'a kake ko kasuwanci kake yi tun daga irin abin da mahaifiyarka take so yi kokari ka tattara kudadenka da jarinka ka dawo garin da mahaifiyarka take ka ci gaba da neman kudinka zai fi kyau wa illam yatayassar naqaluk idan tasowarka daga can zuwa garin da take ba abu bane mai sauki gare ka fastamirra fi adai amalik kar kai gangancin aje aikinka ka ci gaba da yin aikinka wa alinil kalama liwali da cika ka ci gaba da yin magana mai daɗi mai taushi ga mahaifiyarka kullum ka ce kana nan kana shirye-shirye insha Allahu ai an kusa in Allah yadda zaka faranta mata rai abinda take so zaka yi amma kana dan shirye-shirye da kintsa-kintsan dawo inda mata dulubu baka aka inda ha ka ci gaba da daɗaɗa mata magana da magana mai taushi a daidai lokacin da take neman ka zauna tare da ita wannan shine abin da zaka yi kenan in zai iya yiwa ka baro can ka dawo don ka kyautata mata ka daɗaɗa mata wannan ya fi kyau in ba zai iya yiwuwa ba to kar ka bar aikinka kar ka daina sana'a a can kar ka bar kasuwancin ka ya lalace kawai ka dawo ka yi zaman da baro tare da ita a'a ka ci gaba da kwadagonka da neman abincinka a can kuma ka ci gaba da yi mata magana mai taushi da kwantar mata da hankali da nuna mata cewa insha Allah kana ta shirye-shirye kana kokarin ka dawo ka koma cikin fatawar lajnatid da'ima ta 25 shafi na 140 za ga wannan waliduhu yuridu an ya'mala ma'ahu fi tijara babansa yana so ya bishi su dinga kasuwanci tare da shi a kasuwa wa yatruku talab ilmi ya bar neman ilimin ba ka samu na sallah ba ba ka yi sauka ba har an baka zayyana to ni ka tawo kasuwa haka ya isa karatun haka na ba ta an gane babansa ya ce lalle ya daina neman ilimin ya zo ya bi shi kasuwa su ci gaba da yin kasuwanci tare da uban yambagi lil ibn ya kamaci ɗa an ya jima'a bainal husna yayi ya haɗa tsakanin kyawawan abubuwan nan guda biyu ya ware lokacin zuwa neman iliminsa ya kuma bu babansa kasuwa su dinga kasuwanci ai zai iya yiwa kasuwan nan ba a can ake kwana ba yanzu ba da daddare muke karatu ba sai ya sau caccanza lokutan karatun ya nemi alfarmar inda yake ko malaman da yake karatu da shi da su su dan bashi wani lokaci wanda zai iya zuwa ya karatun ko kuma ya samu wasu makarantu waɗanda suka yi daidai da lokacin da yanzu ya tsinci kansa a ciki ya dinga zuwa yana karatunsa sannan kuma yana zuwa yana yana zama shago ko kanti ko kasuwanci tare da mahaifinsa wannan ka ganye haka ya tattara alhusna yayin kyawawan abubuwa guda biyu bai saba wa babansa ba kuma bai ajiye neman ilimi ba wannan zai yi haka yafi kamata fa yadlubul ilma ya dinga neman iliminsa wa yusaidu wa yusaida walidahu ya kuma dinga taimakawa babansa ala tijarati akan kasuwancin baban yana ganin ya taso shi kuma yana son ya zamto yana aikin ya masa yawa kasuwanci ya yi masa yawa yana buƙatar mataimaki kuma ga ɗansa ya taso shi kuma ɗan Allah ta'ala ya sa masa sha'awar neman ilimi sai baban ya ce ajiye neman ilimin na haka ka taho mu tafi kasuwa to a nan sai aka ce in zai iya haɗa abubuwan guda biyu to biyu ta fi ɗaya sai ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya wa idza asarra walidu ala ilzami ibnihi li tarki talabil ilm idan ku baban nan nasa ya nace akan lallai sai ɗan nan nasa ya bar neman ilimi walishti galibin tijarati ya zo ya shagaltu da kasuwanci fa innahu la yuti'uhu fi zalika tunda zai iya hada abubuwan guda biyu shi kuma baban ya ce lalle sai dai aje neman ilimi ya bi shi kasuwa to ba zai yi wa mahaifinsa biyayya ba a cikin haka walaysa hadha min al-uquqi kuma wannan baya cikin sabawa iyaye ina fata an gane domin zai iya yin abin da baban yake so kuma zai iya neman ilimin amma baban ya ce a'a kawai shi neman ilimin ne baya bukata kawai bi shi kasuwa to anan malamai suka ce ba zai yi wa babansa biyayya ba ya dinga zuwa kasuwa ya kuma dinga zuwa neman iliminsa wannan almasdar sabiq ita dai fatawar lajnati da'ima ta 25 shafi na 100 da wato 39 waliduhu يطلب منه مساعدته في عمله وهذا يضر بدراسته الجامعية فأيت فأيهما يقدم babansa ne yake neman ya taimaka masa a aikinsa ila babansa mai walda ne ko babansa kafinta ne ko babansa mai wani aiki ne kuma sai ga ɗan ya taso sai yake son ɗan ya zo ya taimaka masa a wannan aikin kuma wannan ɗan in ya zo ya taimaka wa baban a wannan aikin to wannan yin abin da ya yi zai cutar da shi bidira sacihil jami'iyya a karatunsa na jami'a yanzu yana level 300 saura bai fi shekara ɗaya ba ya gama karatu karatun ya fara zafi yana ƙoƙarin ya sake samun lokaci ga kuma babansa ya ce lalle lalle ya zo ya dinga taimaka masa ya dinga taya shi aiki ya bar karatun jami'a fa ayyuhuma yuqaddim wanne zai gabatar ya ƙarasa karatun jami'ar in ya so daga baya zo ya taya baban nasa aiki ko ya haƙura da karatun jami'a ɗin ya zo ya ci gaba da taya babansa aiki a ta'alimul jami'iyyo karatun jami'a asbaha daruratan yanzu ya zama larura domin shi ma ya zama hanyar neman abinci linailin shahada saboda samun certificate samun shahada allati tutihul amala wanda da wannan shahada da wannan certificate ne za ta ba mutum damar ya samu aiki fil waza'ifid diniya a wato ma'aikatu na addini ko da karatun addini yanzu ka karanta musamman mu a irin tsarin kasanmu ko karatun addini ka karanta an baka da shahada ba za a baka aiki ba an gane ko ba za a baka aiki ba ba wata jami'a da za ta ɗauke ka saboda ka kware a wani fanni cikin fannonin ilimin addini a ce ka zama lakcara ka dinga koyar da ilimin hadisi ko ka dinga koyar da ilimin ainihin wato a tafsiri ko wani abu mai kama da haka sai da certificate ga karatun ka tara shi kila a wajen maluma amma kana so ka shiga jami'a ka karantar baka da certificate ga gudunmawa kana so ka bayar a wata ma'aikata ta lamuran addini ko abin nan in ka je sai a ce ina, ina takaddunka to wannan yasa sai mutum ya matsa ya ga bari ya je karatu dan ya samu wannan shahada din wanda wannan za ta bashi damar samun aiki a wuraren da suka shafi karatunsa wa gairiha da wani haka walihadha dan haka fa innahu yajibu alal abi to ai abin da ya zama wajibi akan uban i'anatu waladihi ala zalika ya taimaka wa dan nasa akan haka dan har yana da irin wannan fikira yana da irin wannan tunani to abin da yake wajibi akan uban ya taimaka wa dan akan lalle ya karfafe shi akan ya je ya karasa karatun jami'a din wa talzamuhu nafaqatu dirasa kuma lazimi ne uban ya kashe masa kudin karatun dinga biya masa kudin registration ya dinga bashi transport da kudin abinci ya dinga zuwa makaranta yana karatu yana dawowa in lam yakul lil waladi malun in har dan bashi da kudi to in baban yana da kuɗi to ya ci gaba da safansarin ɗin ɗan nan nasa wajen ya ga cewa ya ƙarasa karatunsa faƙad nassal fuqaha ala wujubi ta'limil ibn hirfa domin malaman fiqihu sun nassanta wajabcin karantar ko koyar da ɗa ilimin sana'a ya takassabu min hada zai dinga tsururuci ya dinga samun abin da zai biya bukatar rayuwarsa da shi to shi ko ilimin nan na karatun boko ko karatun jami'a ko karatun haya institution ko dukkan wani karatu irin wannan ya zama karatun sana'a in mutum yayi zai iya samun sana'a da wannan wato karatun ya ainihin wato ci gaba da cin abinci to in har malaman fiqh sun nassanta cewa wajibi ne da a uba ya koya wa ɗansa sana'a ko ilimin sana'a wa hadhihi shahada to ai wannan certificate da da yaje nema a jami'a ko a wata institution taqumu maqama zalika to ai ita ma daidai take da hakan an ce ka koya masa saka ka koya masa rini ka koya masa walda ka koya masa wato kafinta ka koya masa aski ko wanzanci ka koya masa wata sana'a da zai tashi da ita to sai zama to baka koyar da shi wata sana'a ba amma sai ka goyi bayan sa ya shiga makaranta ya je ya zama injiniya ko ya zama dakta ko ya zama pilot ko ya zama lawyer ko ya zama malamin makaranta ko ya zama gashi nan duk ya zama wannan ko ya zama ɗan jarida misali to kaga wannan kamar ka karantar da shi ilimin sana'a ne domin ka ɗaure masa gindi ka goyi bayansa ka karfafe shi ka biya masa kuɗin registration ka biya masa duk abin da ya kamata ya je ya koyi ilimin sana'a don karatun boko ilimin sana'a ne ina fata an gane to don haka in hal wajibi ne ka karantar da ɗanka ka koya masa sana'a to sai kuma ka sa shi a makarantar da ake koyan ilimin sana'a ɗin ai ka koyar da shi sana'a auhiya wasilatun lidhalika ko kuma akalla ka ce ilimin nan wasila ne ma'ana tsani ne zuwa ga samun abin da zai rayu da shi tsani wato zuwa ga aiki bal hiya aula min dhalika bil wujub fa inna fa'idataha al'an laysat qasiratan ala tahsil furas al amali faqat kama la yakhfa bal bari ma hiya aula min dhalika ai yanzu ilmantar da yara da sa su su je su yi karatu mai zurfi na abin da ya shafi ilimin rayuwa wannan ya ma fi zama wajibi fiye da ka koyar da shi wata sana'a fa inna fa'idata al'an domin fa'idar ilimin a yanzu laisar qasiratan ala tahsil furas al'amal bata takaitu a iya samun damar ayyuka guraban ayyuka kawai ba kama la yakhfa kamar yadda wannan abu ne ba koyayye ba su a can irin kasashen su kenan an fahimta amma mu a nan kasashenmu kaga mutum ya samu wata sana'a mai kyau ya rike ya ya ta tara wannan kwalayen banzan ina fata an gane me amfanin kai ta tara kwalaye kuma kana kana kwana da yunwa eh ta babban malami Allah ya ji kansa da rahama albani yace ka fito da digiri guda biyu kai kware kai digiri a economy kuma ka fito da digirin girman kai ba za ka iya tallan ɗata ba ba za ka iya tallan yalo ba ba za ka iya walda ba ba za ka iya shushaina ba da an taba ka ce kai fa digiri holder ne an fahimta da haka yanzu tara karatu a inda karatu yake da martaba masu karatu suke da daraja shine sai a ta cewa mutane su je su ta karatun su ta kara shi su ta iya ta yawa amma a yanzu in ka kai wani level sai kuma ka nemo wata sana'a ko dinki ko walda ko kafinta ko ka samu wata sana'a ka rike kanka ina fata an gane malam yana ta wannan bayanin ne a inda ya zamto yanzu ilimin ana da bukatarsa ana da kishirwarsa abubuwa da dama sai an nemo wasu daga wasu kasashen ko su ma ba musulmi ba su zo su yi muku wasu aikace-aikacen to a irin wannan kaga wajibi ne a sa 'ya'yan musulmi su shiga makarantu su je su koyo wa'annan ilimin mukan wanda yanzu ba sai an nemi arniya mai gajeren wando ta zo ta yi wani aiki ba wanda ba musulmin da zai iya to kaga irin wannan wajibi ne 'ya'yan ma tura su kaga kenan fa'idar ba ta takaita a iya samun aiki ba dan ma ku ba wa musulunci kariya ta wannan bangaren kuma ku toshe kwata ɗin da kuke da bukatar toshewa ba sai wani ku ya zo ya toshe muku ita ba mafhum qala ar-ramli shafii rahimahullah yuslimuhu wujuban yace ai uba ya mika ɗansa zuwa ga ya samu wannan ilimin wannan wajibi ne li ta'alimi hirfatin yuslimuhu uba ya kai ɗansa wajibi ne ya kai ɗansa da ta'alimi hirfatin dan ya koyi wata sana'a in kana ganin baka da hali yanzu ana cewa akwai karatun ya gagari da dama daga cikin ainihin wato mutane saboda an ƙara kuɗi an ƙara kaza rayuwa ta yi tsada to shikenan sai ka ɗauki ɗanka ba za ba ka da iko da sukunin da za ka kai shi ya yi karatun jami'a shekara hudu shekara biyar in ma ba tafi yajin aiki ba ba ka da ikon da za ka yi wannan ga shi ga sauran ƙannansa ga yau da kullum to kai shi wajen wani kafinta kai shi wajen wani mai ɗinki ka ce da Allah ga yaron ka kana so akwai da shi sana'a in ma biyan kuɗin sana'a za ka yi wannan sau ɗaya ne ƙila ba kamar wancan kuɗin makaranta ba ɗawai ne za ta fi yawa kai ɗanka a koyar da shi wato sana'a wannan wajibi ne in kuma kana da wata sana'a to taso da ɗanka akan wannan sana'ar don kada ya zama jobless ya taso da sana'ar gidansu ko ya taso da wata sana'a dai da zai zamto yana da ita alama ya liku bi halil walad bisa ga abin da ya dace da irin halin dan wani za ka gama ba ma shi da nasibi a karatu baya gane komai a karatu kaga wannan kaji ka je kai ta yanka wa kare ciyawa ina fata an gane ka kashe kudin nozuri su da kyar kawai sallama akwai wanda gajiya aka yi ma aka bashi aka ce dai je ka kafuta ina fata an gane wannan yanzu in ka kai shi kila wajen wata sana'ar sai ga kuma yana da kwarewar da ta ban mamaki Allah ya masa wata baiwar kila ba anan din ba abin da ya shafi rikewa karantawa da sauransu ba amma yana da wata basira in ka koyar da shi wani skill ya kware akan sa zaka sha mamaki to yanzu sai a kai shi wato ya koyi wata sana'a da ta dace da irin halinsa wa zahiru kalamil mawardi zahirin maganar malam mawardi أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزريه ai baya dacewa ga uba mai mutunci ya karantar da ɗansa ko ya koyar da ɗansa wata sana'a a bar zargi wadda take a bar aibatawa ai duk uba yana so ya ɗansa ya tashi da wata sana'a wadda ba a kushe ta ba sana'a bace a bar zargi ba sana'a bace wadda take da aibu a cikinta da haka kaga kenan idan ba za a koya masa wata sana'a ta hannu ba to sai a ɗauki ɗawainiyarsa ya je karatu na zamani ya koyo wata sana'a a zamanance ya fito da wani satifiket wanda duk inda ya je ya gabatar da shi za a iya ba shi aiki wanda ya danganci irin karatunsa don ya ci gaba da riƙe rayuwarsa li'anna alaihi ri'ayata hadzi domin kulawa da kaso na haƙƙin ɗan yana kan uban wala ya kilhu ila ummi kuma kada uba ya kuskure ya baɗa da uwarsa kamar yadda akan samu wani lokaci zai ga wani uban ya bar ɗawainiyar ‘ya'yansa a kan hannun uwa ba ba san komai bai san komai na wahalarsu da aka komai babasu kai su makaranta ita ce biya musu kuɗin makaranta ɗinka musu uniform siya musu littattafai duk abin da ya shafi rayuwarsu uwace li'ajazin nisa an mithil zalika saboda gaskiya mata ba za su iya irin wannan ɗawainiyar ba Allah madaukakin sarki ba su ya dora ba shi yasa duk wanda ta dauki wannan ragama za ka ta fita daga hayyacinta za ka ga ta rikide muzabzaba baina zalika maganar dai ka ganta sak mace ba mace bace kuma ita ba namiji bace saboda ta dauki wani nauyi kanta ya riga ya dauki wani caji da bai kamata ya dauka ba irin nutsuwa da kwanciyar hankali da ake bukatar mace ta zama tana da shi da kuma tarbiyyantar da 'ya'ya ta dinga producing din manyan mutane to an riga an shagaltar da ita da wani aiki da ba nata ba to a ƙarshe sai ga duk abubuwan ba daɗin ji duk waɗanda suke harkar kula da tarbiyya da karantarwa da waye duk suna ganin irin waɗannan abubuwan ba ce aka yi ka ɗauki rayuwar da tafi ƙarfinka ba amma rayuwa ta daidai matsayinka in har ka sai ta iyalanka irin wannan rayuwa za ku za su ci gaba da haƙuri a irin yanayin da ka samu kanka ko irin yanayin ikonka wa ujratu zalika fi malil waladi in wujida idan kuma an kai yaro makaranta yayi karatu to ladan wannan sana'ar da ya koya ko karatun to ladan a cikin kuɗin yaron in yana da shi da haka kuɗi yaro yana da wata sana'a sai ka ce to kai ka dinga biya kanka registration ka banmu da kannanka an gane ko ka sa shi akan hanya ya koyi sana'a zai ci gaba da karatu ka ce Allah ba da sa'a ya koyi gwagwarmaya ya je ya samu admission da kansa ya biya wa kansa kuɗin registration ya dinga zuwa lecture ya dinga har ya je ya gama in yana da kuɗi haka ya kamata sai a bashi wa illa in kuma ba shi da shi fa fa'ala man alaihi nafaqatuhu to ɗaukan ɗawainiyar karatunsa ko nauyin ilmantar da shi sana'a yana kan wanda ya waje bai ciyar da shi hal ya juzu lahu man ubnihi min hajji tadawwu ga wata tambaya malaike cewa shin yana halatta uba ya hana ɗansa yin aikin hajji na tadawwi ba aikin hajji na farilla ba قال أبو الفرج عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد بن قدامة رحمه الله ليس للوالد من ولده من حج الفرد والنظر أبابا شد دامر يهانا أنسى ينزوى سوكي أيكن حج نفر نفر الله كوكمنا الواشي كو باكنشي idan ɗansa bai taɓa zuwa aikin haji ba ya samu damar da zai je aikin haji to uba ba shi da ikon ya hana shi idan ɗa ya yi alkawari wa Allah cewa zai je aikin hajji in ya samu kuɗi sai ya samu kuɗi zai je sauke wannan alkawarin da yawa Allah uba ba shi da iko ya hana shi wala tahliluhu min ihramihi kamar yanda uba ba shi da ikon ya sa ɗansa ya warware haramarsa ɗan har ya riga ya yi niyyar ya yi harama da aikin hajji ya ce to ban yadda ba sai ka warware walaysa lil waladi da'atuhu fi tarkihi kuma ɗa ba sai ya yi wa baban nasa biyayya ba a cikin barin ihramin nasa idan ya riga ya harama da aikin hajji ya ce sai ya tuɓa wannan ihramin sai ya warware harama ɗin to a nan ɗa ba lalle ba ne sai ya yi wa babansa biyayya a kan haka la'addan nabi sallallahu alaihi wasallam kan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil fi ma'siyatil ta'ala babu wata biyayya da wani abin halitta yake za a yi masa a cikin sabawa Allah madaukakin sarki fa amma tadawwu amma idan ba aikin hajji bane na farilla na nafila ne falahu man'uhu min al-khuruj ilai to uba zai iya hana ɗansa fita zuwa domin zuwa aikin hajji na tadawwi li'anna lahu man'ahu min al-gazwi idan har uba yana da damar ya hana ɗansa fita yaƙi to zai iya hana ɗansa fita zuwa aikin hajji na taɗawai wa huwa min furudil kifayat domin zuwa jihadi yana daga cikin farulloli wa'yanda wasu sukan iya ɗaukewa wasu fattaɗawwa'u aula idan har fardu kifaya uba zai iya hana ɗansa ya ji to yin taɗawai hana shi ya yi taɗawai aula shi ya fi fa in a harama bigairi izini idan ɗa ya yi harama da aikin haji na taɗawu'i ba tare da izinin baban ba ya san baban zai hana shi ƙila kawai ya biya kuɗin kujera ya yi kaza ya kaza kawai ya tafi sai da ya je can ya yi harama da aikin haji sai ya kira baban yake gaya masa shi fa ya tafi aikin haji har ya yi harama lam yamlik halilahu to tun da ya riga ya harama to baban baya mallakar wato sa ɗan ya warware waɗan haramar li'annahu wajaba biddukhuli fihi fasara kal wajibi ibtida'an aw kan nazari domin li'annahu wajaba domin yanzu aikin hajjin ya riga ya wajaba akan sa biddukhuli fihi tunda ya riga ya shiga haramar aikin hajjin to yanzu ba shi da damar ya warware fasara sai ya zama to yanzu abin da yayi kal wajibi ibtida'an kamar wani wajibi ne ibtida'an da aka riga aka fara tunda ya riga ya fara to kaman wajibi ne sai ya karasa aukan nazari ko ya zama kaman alwashi tunda ya riga ya fara sai ya cika ka koma cikin asharhul kabir alal muqni mujalladi na uku shafi na 169 wa qalar wa qalar ruhaibani malan ar-ruhaibani rahimahullah yana cewa ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إهرام بنفل kowane ɗaya daga cikin iyayen ɗa uwa ko uba suna da damar su hana ɗansu baligi min ihramin binafalin ya shiga harama ta yin aikin hajji na nafila hajjin au umratin aikin hajji zai yi ko umra in dai na nafila ne to suna da damar su ce ba su yadda ba su hana shi kaman ihimin nafil jihadin kaman yadda suke da ikon su hana shi zuwa jihadi na nafila lil akhbar saboda hadisan da suka zo akan haka wa ma yaf'aluhu fil hadari min nafil wa ma yaf'aluhu fil hadari min nafil nahwi salatin wa sawmin abinda da zai aikata a lokacin yana zaune a gida na nafila kamar sallah da azumi fala yu'tabaru fihi idhnun to irin wannan wanda aiki ne ba wani guri zai je yayin shi ba yanzu kaga aikin haji ai fita zai sai ya tafi sai yayi kwana da kwanaki ko satuttuka ba sa ganin sa to nan sai ya nemi izinin su amma kaman nafila ce zai yi sallar nafila yanzu sai ya zo ya nemi izinin su zai yi azumin tadawwi na litinin da alhamis sai ya nemi izinin su irin wannan ba sai ya nemi izinin su ba domin ai ba wata tafiya bace ba wani guri ya je ba yana nan tare da su haka fala yu'tabaru fihi idhnun nan ba a la'akari da cewa sai ya nemi izini wa kadha safaru liwajibin haka in zai yi tafiya ta wajibi ka hajjin kaman aikin haji wa ilmin kaman tafiyan neman ilimi li'annahu fardu ainin domin tafiya neman ilimi ko zuwa aikin haji na farilla wannan farilla ce ta tilas ka salati kamar sallolin farilla kamar sallar farilla wala yuhallilanihi ay albalik ba za su iya warware haramar shi ɗansu baligi ba idan a harama in har ya riga ya harama tunda har ya riga ya shiga harama to sai su kyale shi wa haruma da'atuhu ma fi ma'asiyatin kuma an haramta wa ɗaye wa iyayensa biyayya cikin saban Allah ka tarki hajjin kamar inda suka ce sai ya bar aikin haji to anan yi musu biyayya saban Allah ne wa safarin li ilmin ko kuma yin tafiya don neman ilimi wajibai ne waɗanda suka wajaba a kansa hajjin da ya zama wajibi a kansa da neman ilimin da ya zama wajibi a kansa wannan in yi musu da'a ya musu biyayya akan haka to wannan ya zamanto ainihin wato ya saba wa Allah maɗaukakin sarki وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل من تبيرنا يا رجل تعال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الأقيل ya ce in kana hajjuhu ta ɗawa'an idan aikin hajjin da ɗa zai yi aikin hajji ne na taɗawu'i fala ya juzu lahul hajju illa bi izin abihi to bai halatta ya tafi ya je ya aikin hajjin nan sai da izinin babansa matarsa ta san zai je aikin hajji abokansa duk sun san za su je aikin hajji babansa ne kawai ba zai gaya masa ba da aka lalle ba shi da izinin ya tafi bai da lasisin ya tafi aikin hajji na taɗawu'i sai da izinin babansa walau lam yakul li abihi bihi haja koda baban nasa bai da wata bukata ta zaman nasa koda in ya zauna bai tafi ba ba abin da zai wa uban to uban yana da haƙƙin ya sanar da shi aw lam yakhsha alaihi dararan ko kuma babu wata cuta da uban yake tsoro akan dan a cikin tafiyar babu wani haufi babu wani tsoro da uban yake da shi game da tafiyar dan la'anna haqqal walid azimun me yasa saboda haƙƙin uba yana da girma haƙƙin uba yana da girma wa qad qarana Allahu haqqahu bi haqqil walidain ana tuna maka kai ya kai da Allah madaukakin sarki ya hada ya gwama haƙƙinsa da haƙƙin iyaye wa aujaba alal walad al ihsana ilayhima ya kuma wajabta wa da ya kyautata musu wa min zalika yana daga cikin kyautata wa iyaye Allah yusafira kada da yayi tafiya illa bi idnihima sai da izinin su lakin yanbaghi lil ab sai dai anan kuma ya kamaci uba an ya ta samaha ya yi afuwa ma'abinihi tare da wajen mu'amalanta ɗansa wa ya azana lahu bil hajji ya ba shi izinin ya je aikin hajji idan ya zo ya ce abba bana dai ina son zan je aikin hajji duk da dai na taɓa zuwa wannan na nafila ne na samu wata dama zan je ya yi masa fatan alheri ya bashi ya tafi shi dole ne ya zo ya nemi izinin shi kuma uban ya yi masa afuwa ya masa musamaha ya bashi ya je malam ya kun dararun ya hazaruhu al'ab matuƙar babu wani wata illa ko wata cuta wadda ba wato uban yake jin tsoro ko akan kansa ko akan ɗan au ya kun lil abi hajatun bibnihi tastad'i baqa'ahu ko kuma ya zamto uban yana da wata bukata matsananciya da take bukatar ɗan ya zauna tare da shi to in babu wayannan ya bashi ya tafi aw lam yakun aw yakun hunaka dhurufun ko kuma ya zamanto akwai wasu zarafuffuka wa mulabasatun da wasu rikice-rikice tujibu adama safar da suke wajabta da za su iya wajabta rashin tafiyar lil haji domin yin aikin haji hadhihi sana a wannan shekarar sai uban ya ce to kaga yanzu akwai kaza kaga yanzu ga matsaloli kaza kaga yanzu abu kaza ya taso da aka ni ina ganin ka hakura da tafiyar nan ka bari sai shekara mai zuwa fa in lam yakun shay'un mimma zukira idan babu wani dalili cikin abin da aka ambata fa yanbaghi lil abi to anan ya kamaci uba an ya azana libnihi ya bawa ɗansa izini tadiyiban li nafsi dan ya dada daran dan ya ce masa ya tafi Allah kiyaye walima fil hajji min al masalih kuma ko babu komai ai aikin hajji ibada ce wadda take akwai masalahohi da yawa a cikinta wal manafi'il muta'addida akwai amfanin nika masu yawa a cikin yinta ka koma cikin fatawar lajinatu da'ima ta 25 shafi na 242 muna da sauran lokaci to lokaci yayi to mun zo kan gaba walidatu tamna'uhu min qiyadati sayyara babarsa ta hana shi tuka mota saboda tsoron kada ya hadari to sai mu tashi mu ji zai mata biyayya ko ba zai mata ba insha Allah binda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik